ɗaya a ƙarshen shaɗari na farko ɗaya a ƙarshen shaɗari na biyu an ce shi ne jazu a shafe ukun ko gaba ɗaya an ce shi ake kira shaɗaro to a shafe hudu kuwa shi ake kira na haku to shi wannan na haku ɗin an halatta shi bizayyo kamar ya zama mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun ya koma kawai mustafilun mustafilun a ce baiti ne haka cikakke an shafe mustafilun guda hudu an shafe fiye da rabi kenan to wannan na haku shi ake kira na haku karawa to shi an halatta shi a koguna guda biyu kawai ba inda na haku yake zuwa bisa wajarci da na haku da shaɗaru ba inda suke zuwa da wajarci amma suna zuwa ne bisa ya halarci ba kamar jas'u ba wanda shi ya gabata gare mu cewa akwai inda lalle ne akwai buhurai da suke lalle sai an musu jazo to shi na haku an halatta shi ne bizayyin a bahari na bakwai shi ne aka yi nuni zuwa gare shi da za da kuma yin wato bahari na goma bahari na bakwai wanne ne shi ne rajizu ɗin nan rajazu da ya gabata gare mu sai kuma bahari na goma wanne ne bahari na goma shi ne baharul munsarihi fassarihi hafifan rari an takata ribla na mani fassanin kurbin litogare kamar ma'a to baharul munsarihi munsarihun fihi yurabul masalu mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun to a iya masa na haku sai zabo ya tsaya kan mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun maf'ulatu a ce mustaf'ilun maf'ulatu nan kawai iyaka haka baiti ne cikakke an masa na haku kenan da rajazu da munsarihu su na haku yakan afku a cikin su su na haku yakan afku a cikin su to wa hawa nazaru ko haka shi akuwan na haku a cikin wake abu ne kankani mai wuya ba kasafai yakan aku ba ba kamar wancan ta jizi'i ba ne ko ta shidiri su sukan aku a guri da yawa sukan aku akan yi wake da yawa ya zamo daman da tajzi'ar an mata tajzi'ar wanda daman akwai ma inda yake lalle to haka ma kuma ta shidirin to amma shi na haku wannan kaɗan ne kwarai duk sanda ya zo duk sanda ya zo kaɗan ne ba kasafai ake yin waƙen da na haku ba ba kasafai baitutukan sukan zo da na haku ba kaɗan ne wato wayannan baitutukan guda biyu baitutukan nan guda biyu lil awwali hatman nabalu mutin fa in turid jawazan fa jahir har ta kubin ahuda wato wiza sanin bisari'i wa sadi'in wa nahakun bizayyin wa hawa nazarun mata'ata su ba na asalin mai littafin bai wasu ne daga bakin malamai suka riskar da su da asalin littafin saboda shi dai asalin mai littafin littafin nasa gaba ɗaya baiti casa'in da shida ne inda za a lissafa da wannan ko wa'annan baitutukan guda biyu sai a ga ya fi casa'in da shida domin a can a ƙarshe yana cewa wa ƙad kamulat sittan wa tis'ina fallazi tawassa fi zalfanni tusi'uhu hiba to guda casa'in da shida ne to wannan guda biyun ba na asali ba ne ba cikin nasa suke ba sashen malamai ne masu masa sharhi da suka ga cewa ana bukatar aiwa mutane cikakken bayani kan guraren da abubban nan guda uku lakubban nan guda uku da aka faɗa suke zuwa tun da a can lakabi na farko ya yi bayanin su shi da kansa shi da kansa ya yi bayani lakabi na farko wato da na biyu shine tamam da kuma wafa'u ya yi bayanin su izu ta kamalar ajiza'a baitun ka hashuhi a rurin warar tamma aw huli fatwa fa bi zawrin huma wanda da sadoka jayidun a hiru huma falfarku bai na human dala kaga a nan yi bayani yi bayani cikakke akan lakubban nan guda biyu na farko fa'i da tamani to kuma ya kawo lakubba guda uku daga baya shine tajzi'i da tashdiri da kuma nahaku su ko bai kawo bayani cikakke akan su ba ya dai kawo su to shi ne aka ga ya dace sashen malamai suka ga ya dace a ce an wa mutane bayani a inda suke afkuwa inda cikin su akwai wanda lalle sai ya zo a sashen baituttuka a sashen buhurai dole sai ya zuwa ko kuma inda yake ya halatta ya zuwa ko kuma waɗanda suke su ba inda yake lalle sai sun zo din shine aka ƙara wannan baituttukan guda biyu to cikin fanni da ake kasashe kashe hudu mun gama kamar kashi ɗaya kenan a ciki wa'annan baitocin sha bakwai na farko ko sha tara har wa'annan guda biyun da aka ce tsari ne wato kamar an gama bari na farko a cikin barika guda hudu an faɗi yadda ake ginawa tun farko da yadda da'irorin suke da yadda buhurun da'irorin suke bayan an faɗi tafilolin kuma an faɗi yadda suke zuwa cikakku da inda kuma ba sa zuwa cikakku da sai da abin da ya kuwa a kan su tunan gaba kuma sai a shiga bari na biyu shine barin maganar wato jihafat da ilalo da irin guraren da suke afuwa to to wannan babin zihafi kenan wanda yake mai afuwa guda ɗaya kawai shi zihafi sauyawa ne da yake afuwa ga nufi ya gabata gare mu cewa ana haɗa ta ne tattalolin gaba ɗaya guda goma kowace a ciki ana haɗa ta ne daga abin da ake kira sababi ko sababu saɗe ko sababu hafi ko da kuma wasidu to shi zihati sauyawa ne da yake afuwa akan sababi akan sababi ya zamo an sauya shi ko ta hanyar shafewa ko ta hanyar da yana da wasali a mai da shi mai sukuni to shi zahafin iri biyu ne akwai wanda guda ɗaya ne yake afuwa shi ne wanda za a yi maganarsa a wannan fasalin guda takwas ne shi zihaful munfarid akwai kuma wanda yake guda biyu ne suka haɗu suka yi wanda shi kuma guda hudu ne to a nan dai a wannan fasalin za a yi magana ne akan zihafi wanda yake munfarid
وتغيير ثاني حرفي سبب الأهو زهافا زهافا فأعوذ به من ذلك حكما ضابط به الإسكان والحذف فيهما يؤم على الترتيب فقر على الولاء وتلك لسان الجزء الإنمار متبعا
متبعا متبعا
نعم بخبن ووقف فدء فدء كلا بمبترى وتغيير ثاني حرفي السبب sauyawa a na biyu daga cikin haruffa guda biyu na sababi ya gabata cewa ya gabata gare mu cewa sababi koyaushe harafi biyu ne inda aka faɗa can farko wa awwalu nudikil mar'i harfun muharrakun fa in ya fi sanin kila za sababun bada in hafifin mataya sun wa illa faridduhu wa awwalu nudikil mar'i ko fa awwalu nudikil mar'i harfun muharrakun fa in ya fi sanin mutum dole in zai magana da farko zai fara ne da harafi wanda yake mai wasali to in ya zo da na farkon harafi mai wasali to in ya zo da na biyu to idan shi kenan sai a ce an samu sababi kenan ta ya zama sababin hadifi ne in ya zama na biyun harafin na biyu mai sukuni ne kamar lam lam ko fi ko kat duk wannan sababu ne hadifi ta kuma ya zama sakili in ya zama shi ma harafin na biyu mai wasali ne kamar ara ara to duk wannan sai zama sababo sakil ne to shi zihafi sauyawa ne da yake afuwa a cikin na biyun sababi
udu'uhu zihafa to udu'uhu kai kiransa zihafan cewa shi ne zihafi shi ake kira zihafi
fa aujil juz'i min zalika hatama fa aujil juz'i harafi na farko da na shida da na uku na juzi'i ihitama sun tsaru min zalika daga wannan har a wannan alhamza ishara zuwa harafi na farko harafi na farko na juzi'i bayan da za a yi wata sauyawa ta afu a kansa domin zai bayu zuwa rikitarwa haka kuma harafi na shida haka harafi ah, na uku to duk wanda harafi na shida shi aka yi nuni zuwa gare shi da wawi au wawun nan ishara zuwa harafi na shida harafi na uku shi aka yi ishara zuwa gare shi da jini aka ce ju fa'aujul fa'aujul juz'i wa'annan gurare guda uku ba abin da yake shigan musu su sun tsaro an kiyaye su daga ake zihafi ya shiga musu da ya gabata gare mu cewa ta filolin nan guda goma akwai wanda suke masu harafi biyar akwai wanda suke masu harafi bakwai ba sa haura harafi bakwai ba ƙasa da harafi biyar sai dai idan wani abu ne ya afku ba kuma sama da harafi bakwai biyar bakwai ne kuma su iya tunkul ko su ba iya tunkul wal huma su yi sun mala ya futuka ita tafila tana zuwa mai harafi biyar ce kamar fa'ilu ko fa'ulu mai harafi biyar kenan ko kuma ta zo mai harafi bakwai kamar mustafilu ko mutafa'ilu ko mafa'ilu duk mai harafi bakwai kenan ko maf'ulatu duk mai harafi bakwai kenan to a wannan gaba ɗaya wato harafi na biyu kenan da harafi na hudu da harafi na biyar da harafi na bakwai su ne zihati yake shigarwa harafi na biyu da harafi na hudu da harafi na biyar da harafi na bakwai su ne zihati yake iya shigarwa amma saura harafi na ɗaya da na uku da na shida zihati baya shiga musu zihati baya shiga musu to nan wa zalika bil iskani shi ko zihafin yana kasance wa zalika nan wa zalika shi ko zihafin nan bil iskani ta ya shiga wajen cewa harafin da da yake mai wasali ya dawo a yi masa sukuni kamar misali mutafa'ilun muta karnin mai wasali ce sai a yi mata sukuni sai koma mutfa'ilun mutfa'ilun mutfa'ilun kaga tar dama harafi na biyu ne shi yasa ki harafi na biyu ai jihati yana iya shigan masa to a wannan ƙasi ko kuma tauyewa shafewa fihima a cikin a iri biyu nasu shine wanda yake mai sukuni ko wanda yake mai wasali wato fihi ma lamirin nan ya koma kan abin da za a fahimta an faɗi sukuni a fili to da aka faɗi sukuni kaga hankali dole zai kawo kuma wasali zai kawo harka to shine aka hada da sukunin da harkar aka yi tasmiyar su aka ce fihi ma cewa ana yin zihafin ya zamo ya shiga an shafe harafin da yake mai sukuni ko kuma a shafe wanda ya kama mai wasali ya zamo iri uku ne kenan zihafi ko dai harafin da yake mai wasali a maida shi mai sukuni harafin da da fataha ce da shi musamman a maida shi mai ɗauri ko kuma harafin da yake mai wasalin ne a shafe shi ma gaba ɗaya ko kuma harafin da yake dama mai sukuni ne mai ɗauri ne a shafe shi gaba ɗaya shi yasa zihafin iri uku ne iri uku ne to da shi ne wal hasbi fihi ma da shafewa a cikin su wal fihi ma din ya koma kan hasbi din ne kawai bai koma kan iskari din ba eh wal hasbi fihi ma fihi ma ya hadu da hasbi ne kawai eh bil iskani iyaka nan magana take eh
ya ummu ala tartibi ya ummu yana gamawa ko ala tartibi bisa jeranta wannan da za a faɗa fakari ala lumila wato ya ummu din ya koma kan fihima ya ummu shi shafewar ya gama a cikin mai sukunin da wanda yake mai wasali ala tartibi bisa jerantawa fakari kai hukunci ala lula bisa jerantawa
wa tilka misalin juz'i Wannan- maru wannan wa mhm, fatilka wannan zihafin na shafewar zihafi kenan na shafewa tunda shi a na sukuni na sukuni Har- a harafin da yake mai wasali a maida shi ne sukuni to idan ya zamo ya zo a na biyu shi ake kiransa irmari Mhm, bil irmari ana kiransa irmari kamar mutafa'ilu sannan aka yi mata sukuni ya zama mut- mutfa'ilu mutfa'ilu wanda in ya zama mutfa'ilu sai a mai da shi mustaf'ilu mustaf'ilu to wannan shi ake kira irmari zihati irmari shi ake kira irmari irmari shine harafi na biyu wanda yake mai wasali a mai da shi mai ɗauri a mai da shi mai ɗauri to shi ake kira irmari to
bi harni to kuma wa zalika bil irmari mutba'an mutba'an halin kasancewarsa abun biyarwa shi bayan irmarin irmarin za a biyar masa bi habane da abin da ake kira habanu menene habanu shine shafe mai sukuni shafe harafi na biyu wanda yake mai sukuni shi ake kira habanu kamar misali mustafilun ya koma mutafilun sun din nan mai sukuni a shafe ta mustafilun ya koma mutafilun mutafilun to wannan shi ake kira habanu habanu shine shafe harafi na biyu mai sukuni habanu shine shafe harafi na biyu wanda yake mai sukuni to ana biyan masa kuma ana biyarwa habnu din da waƙasu waƙasu kuwa shine shafe harafi na biyu shafe harafi na biyu wanda yake mai wasali a shafe harafi na biyu wanda yake mai wasali kamar mutafa'ilun ya koma mufa'ilun a shafe wannan nabiyin wanda yake mai wasali to wannan shi ake kira wato shi ne ake kira waƙasu shi ake kira waƙasu su wa'annan zahafan guda uku suna afkuwa ne akan harafi na biyu da irmari da habanu da kuma waƙasu su suna afkuwa ne akan harafi na biyu kawai irmari harafi na biyu wanda yake mai wasali a mai da shi mai ɗauri habanu harafi na biyu wanda yake mai sukuni a shafe shi waƙasu harafi na biyu wanda yake mai wasali ya zamo an shafe shi shi yasa ashe shi harafi na biyu duk iri uku yana akuwa a kansa iri uku jihafi iri uku wato na a mai da mai wasali ya koma mai ɗauri ko a shafe mai daurin ko a shafe mai wasanin duk yana afuwa a kan harafi na biyu to kai kiran kowanne da abin da ya hukunta kai kiran kowanne daga cikin wannan da abin da ya kira hukunta wato kai kiran cewa irmari shine aiwa harafi na biyu mai wasali ai masa sukuni kai kiran kuma habnu shine cewa a shafe harafi na biyu mai sukuni kai kiran kuma wakasu shi cewa a shafe harafi na biyu wanda yake mai wasali to a cikin guda takwas zihati takwas ne guda uku suna afuwa ne akan harafi na biyu yanzu saura zihati guda biyar a wannan zihafin munfarid zihafin munfarid guda takwas ne to yanzu an faɗi guda uku wanda suna afuwa ne akan harafi na biyu to wato shine shi sabban ibn Saban wanda yake ya zo bayan mai wannan littafin da shi ma ya nasa littafin na arurin wato shi ya zo bayan mai wannan littafin ne da wajen shekara ɗari dan shi shekara ɗari biyu da wani cewa fahas fuka a fahas fuka min juz'in musakkana bada hazin muharraka bi tasbinu bi sim alal wala bi habanin wa dayin qabri kasfin wa waqasihim wa aqalin wa irmarin wa asbin ahal ula ya kawo su gaba ɗaya ma guda takwas ɗin a baiti duka biyu fa suka min juz'in musakkana bada hazin in ka shafe mai sukunin harafi na biyu ko mai sukunin harafi na hudu ko na biyar ko na bakwai to ga yadda ake kiran kowannensu wato ana wato ana kiran shi na farkon sam alalula bi habani shi na farkon a shafe harafi na biyu mai sukuni shi ake kira habanu sannan kuma a shafe wanda yake na hudu wanda yake mai sukuni to shi wannan ana kiransa ɗayyu ne a shafe na biyar wanda yake mai sukuni ana kiransa kabaru a shafe na bakwai wanda yake mai sukuni ana kiransa kafu ana kiransa kafu an idan kuma wato aka yi masa sukuni wato in aka yi masa aka yi masa idan kuma an shafe wanda yake mai wasali ne na biyun to wannan wakasu ake kira in kuma mai wasali ne wanda yake na biyar to shi kuma wannan ana kiransa ne wato akalu akalu na biyar wanda yake mai wasali in kuma wato wanda yake na biyun ne wato wanda yake mai wasali aka mai da shi mai sukuni to irmari ake kiransa in kuma na biyar ne wanda yake mai wasali aka mai da shi mai sukuni to asuba ake kiransa a ciki ya haɗa su a bai suka biyu to
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وإلا فقد نجا to saura guda ɗaya ko a kano min shi kenan to to walaji uhu mun magana a baya cewa akwai waɗansu illoli da suke afkuwa ga sababi na taf'ila sababi dai iri biyu ne akwai sababul hatib akwai kuma sababul sajid sababul hatib shine kamar lam ko qad akwai kuma sababul sajid kamar ara ko ma'a wato wanda yake harufa guda biyu su haɗu dukkanin su masu wasali shine sababul sajid to an faɗi cewa akwai waɗansu illoli guda takwas da suke afuwa a kansu iri takwas ne ana ce da su ziha ziha to ciwo wannan wato wanda suke iri takwas din wanda ake kira zihaful mufrad zihafi guda ɗaya wanda guda ɗaya ne kawai yake afuwa to an faɗa cewa shi zihafin nan yana afuwa ne a harafi na biyu ko na hudu ko na biyar ko na bakwai su ne guraren da yake afuwa an faɗi cewa harafi na ɗaya da harafi na uku da harafi na shida su ba da za a yi jihafi ya afuwa a kansu fa aujul juz'i min zalika hatama yanda ya gabata gare mu a baya to an faɗi cewa wato a wannan harufan ne wato da na biyu da na hudu da na biyar da na bakwai suke afuwa kenan to an yi magana a karatunmu na baya kan irin wanda yake akwa a harafi na biyu wanda yake akwa a harafi na biyu shine aka ce akwai irmari wanda shi ne harafi na biyu wanda da can yake mai wasali ya koma mai sukuni da mai wasali ne sai ya koma mai sukuni mai ɗaure kamar mutafa'ilun ya koma mutfa'ilu muta sannan ita ce ta biyu arafi na biyu a mai da ita mai tsauri ta koma mutfa'ilu mutfa'ilu to wannan shi ake kira irmari sai kuma kabani shi ne wato a shafe na biyu wanda yake mai sukuni a shafe na biyu mai sukuni kamar fa'ilu ya koma fa'ilu fa'ilun alifin nan gashi ne sukuni ne tun da jansa aka yi to ya koma fa'ilun shi ake kira sabani to sai kuma a wabasu wanda wato shi ake wato shi ne shafe wanda yake mai wasari shi ne shafe wanda yake mai wasari na biyu mai wasari to shi ake kira wakasu aka shafe na biyu wanda yake mai wasali kamar mutafa'ilun ina ya koma mufa'ilun an shafe tar wanda take mai wasali to wannan shi ake kira wakasu to yanzu sai kuma za mu shiga kan harafi na hudu tunda mun gama harafi na biyu harafi na biyu mun je zihafin da yake shiga masa iri uku ne akwai yarmari akwai hadanu akwai kuma waƙasu to harafi na hudu kuwa shine wa rabi'uha harafi na hudu lam yubla shi ba a gama shi da komai na daga zihafu illa bi ɗayyihi sai ko da ɗayyi zihafi iri ɗaya ne yake shiga wa harafi na hudu shi ake kira ɗayyu ɗayyu ma'ana ɗayyu a shafe harafi na hudu amma da sharaɗin ya zamo mai sukuni ya zamo mai sukuni to shi ne akan shafe shi idan harafin na hudu ya zamo mai sukuni to akan shafe shi wannan shafewar shi ake kiransa ɗayyu a shafe harafi na hudu wanda yake mai sukuni wa'illa idan ko ba mai sukuni ba ne ya zama mai wasali ne kamar irin na su mufa'alatu mufa'a ainihin shi ne harafi na hudu ga shi ya zo wanda yake mai wasali to faɗan na ja wannan ya tsira ba a yi masa ba a cewa za a mai da shi da ɗauri ba a cewa kuma a shafe shi harafi na hudu in ya zama ya zo da wasali to ya tsira ba yanda za a ce a yi masa zihafi ko dai ta fuska a ce a mai da shi ba mai wasalin ba ya koma ɗaurarre ko kuma a shafe shi gaba daya iri ɗaya ne yake shigan masa iri ɗaya ne yake shiga yake shigan masa kamar irin su mafulatu to ana iya masa zihafi a shafe wawun nan a wawun nan wanda shi ne ya zo harafi na hudu da ya zo mai sukuni harafi na hudu ne ya zo mai sukuni ya koma makulatu to wa asbu kuwa wato sai kuma harafi na biyar mun gaba da harafi na hudu harafi na hudu mun ji irin zahaki ɗaya ne kawai yake shigar masa to yanzu saura harafi na biyar wanda shi ma an ce yana a zihafi yana shigar masa to asbu zihafin da ake kiransa asbu da kuma wanda ake kira kabaru da kuma wanda ake kira akalu yana afuwa ne duk waɗannan zahafan guda uku suna afuwa ne a harafi na biyar shi dai na farkon wanne ne na farkon wa asubu shi asubu shi abinda ake nufi da shi harafi na biyar wanda yake mai wasali a mai da shi mai sukuni kamar mufa'alatu mufa'ala lamun shine harafi na jarga shi ya zo da wasali to a da shi ne sukuni an yi asbu kenan a ce mufa'altu mufa'altu sai ya koma mafa'ilu mafa'ilu mufa'altu to wannan shi ake kira asbu summa san kabur shi kuwa wato wanda yake na biyar mai sukuni a shafe shi mabiyar mai sukuni a shafe shi kamar mafa'ilu ya koma mafa'ilu mafa'ilu wannan ita ce ta biyar ga ta ta zo damar mai sukuni janta aka to a shafe ta ya koma mafa'ilu shine wato ake kiransa kabaru wanda zai zo nan gaba gare mu cewa a rurin baharul dawil baharul dawil koyaushe yana zuwa daman da a rurinsa yana zuwa da kabur ne fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ake cewa ba a cewa fa'ulun mafa'ilun a cikin arorin sai ko idan kawai a farkon baiti na farko ne ana son arorin ya bi rarrabu to shi ne kawai wannan yake abuwa to a atsal ko wato a shafe na biyar harafi na biyar wanda yake mai wasali a shafe harafi na biyar wanda yake mai wasali kamar abu fa'alatu a sace lamun nan shine na biyar ya koma mu fa'atu mu fa'atu a can sace lamun wanda shine na biyar to muhim to an gama da na biyar kenan an faɗi zahafi iri uku da yake afuwa da sukan afuwa a harafi na biyar sauran harafi na bakwai a cikin harufan guda hudu da aka ce zahafi na iya shigar musu shi ne harafi na bakwai to wakafin wakafin abinda ake kira kafi zihafin da ake kiransa kafi kuwa su kudu sadi isakin yin tara ya bujira cewa sarayar na bakwai wanda yake mai sukuni kamar a fa'ilatun fa ilatun ya koma fa'ilatu fa'ilatu ba nunin a maimakon fa'ilatu ya koma fa'ilatu an shafe harafin na bakwai shine wannan nunin wanda yake mai sukuni an shafe nunin nan mai sukuni ya koma fa'ilatu to wannan shine